إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata wanda shine 21 ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Satumbar shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 30 cikin jirangiyar darussa daga littafin Aisharatun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali wanda aka fi da suna al-Imam an-Nasa'i sahibus sunan Allah Ubangiji ya gafarta masa. Al'imamun Nasa'i ya rasu ne shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan littafi na al'imamun Nasa'i wanda asalin shi wani sashe ne na littafin shi a sunanul kubra yana karantar da mu ne fiƙihun musulunci game da zamantakewa da kuma hulɗa da iyalai ƙarƙashin haske na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. za mu tashi yayin da malai ke cewa babu sifati ma'il rajuli wa sifati ma'il mar'ati babin da ke bayani akan siffar maniyin ɗa namiji da kuma siffar maniyin ya mace malai ya ce akhbarana amru ibn mansurin nasa'i wa ahmad ibn usman ibn hakim al-audi qala حدثنا محمد بن السلت الكوفي قال حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب بن الكوفي عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدث أصحابه قال قالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي فجاء حتى جلس فقال يا محمد مما يخلق الإنسان قال يا يهودي من كل, من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة فمنها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة فمنها اللحم والدم فقام اليهودي واللفظ لأحمد قال أبو, أبو عبد الرحمن عطاء بن السائب قد تغي كان قد تغير ما ليتي قبل تشيوا أخبرنا أمرو ابن منصور النسائي وانا حديثي الإمام النسائي يروي تشي دقا مالمي متمن غرنسو شيني أمر ابن منصور النسائي وانا مالمي ne wanda yayi ya wace ya wace sosai shi sa zahabi yake sifata shi da cewa hafizun jawwal malami ne da ya kewaye duniya alimamun nasa'i ya kaɗaitu da riwaya daga wannan malami cikin ashabul kutub sitta sai ya gwama shi da wani malamin shine wato ahmad ibn usman ibn hakim al-audi wanda shi kuma yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da kuma cikin shi nasa'i din da ibn maja rasuwarsa shekara ta 261 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗannan malamai guda biyu suka ce haddafana Muhammad bin Salt al-Kufi Abu Ja'far al-Kufi kenan shi kuma ya rasu shekara ta 218 al-Imamu Bukhari al-Imamu Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisansa yace daga Abu Kudaina Yahya ibn al-Muhallab al-Kufi an Ata ibn Sa'ib daga malam Ata ibn Sa'ib wanda shine matsalar wannan isnadi ta fuskar rauninsa da da yake da shi saboda canzawa da ya a ƙarshe عن القاسم بن عبد الرحمن دغ القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود جيك عبد الله بن مسعود ne Allah ya kara masa yadda ya rusu a shekara ta 116 bayan hijira yana da hadisi a cikin Bukhari da kuma al-Kutubu al-Arba'a wato Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wannan malami yace daga babansa wato Abdurrahman dan Abdullahi dan Mas'ud kenan shi kuma daga malam Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin manyan malaman nan cikin sahabbai radiyallahu anhu wa an sa'ir sahaba ibn mas'udin yake cewa marra yahudiyun bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa yuhaddithu ashaba wani ba yahude ya wuce ya bar ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sahabban shi jawabi yana koya musu karatu qala ibn mas'udin yace qalat quraishun sai quraishawa suka cewa wannan ba yahude ya yahudi kai ba yahude inna hadha yaz'umu annahu nabiyyun wannan da kake ganin shi yana cewa shi annabi ne wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama fa qala sai Bayahudan ya ce la as'alannahu an shay'in to ni ko zan mishi wata tambaya game da wani abu la ya'lamuhu illa nabiyyun wannan tambaya in na mishi babu wanda ke iya sanin amsa wannan karatu sai ya zama annabi ne wanda Allah subhanahu wataala yake masa wahayi faja'a hatta jalasa wannan Bayahude sai ya taho har ya zo ya zauna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake zaune faqala yace ya Muhammad ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mimma yukhlaqu insanu da me ake halittar daga menene ake samun halittar mutum faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya yahudi nabi ya ce mishi ya ya kai ba yahudi ya kai ba yahudi min kulli min kullin yukhlaqu ana halittan halittar dan adam ne daga dukkanin ababan min nutfatin rajuli wa min nutfatin mar'ati daga maniyin mace da maniyin namiji maniyin namiji da mace suke haduwa su haifar da da ainihin wato dan fa amma nutfatur rajuli yace kaga dai shi maniyin da namiji fa nutfatun ghaliza maniyi ne mai kauri fa min hal azmu wal asabu to daga jikin shi ake halittar kasusuwa wal asabu da kuma jijiyoyi wa amma nutfatul mar'ati shi ko ruwan maniyin ya mace fa nutfatun raqiqa maniyi ne yanda yake mai laushi light haka fa minha al-lahmu wad-damu da haka daga naki halitta ababai masu laushi sune nama da jini fa qamal yahudiyu sai wannan bai hude ya miƙe bai ce komai ba wallabzu li ahmada mala yace wannan lafazin da na kawo muku anan jimamun da sa'i lafazin ahmad ibnu usman ibnu hakim ne wancan al-audi قال أبو عبد الرحمن الإمام النسائي ساكي تشيوا أطاء بن السائب قد تغير كان قد تغير وأن مالمي da ake cewa Ata ibn Sa'ib Ata ibn Sa'ib wato qad taghayyara malam yace ya ya ya samu taghayyur a ƙarshen rayuwarsa abinda yake faruwa shine malaman hadisi kamar sauran mutane a cikin ilimi ana iya samun wani ainihin wato ya zama a ƙarshen rayuwarsa saboda tsufa ko wani abu da ya faru da shi na damuwa ko wani abu makamantan haka to sai ya sai ya iya samu hankalin shi ko kwakwalwarsa ko basira sai ta lalace a ibn sa'ib tabi'i ne mutumin kufa rasuwarsa shekara ta ɗari ne da talatin da shida bayan sai hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga shi yasa al'a'immatu al'imamani wato Bukhari da Muslim ba su ruwaito hadisan shi a ibn sa'ib ba sai dai sauran al'immatul arba tare da cewa limami ne hafizi ne babban malami ne ana masa alkunya da abu muhammad ko kuma abu zaid da haka za ka ga limamu zahabi da zo a cikin tarjamasa a cikin sura alamin nubala yake cewa kana min kibaril ulama lakinnahu sa'a hifzuhu qalilan fi awakhir umri ya kasance wato babban malami ne amma haddar shi ta lalace a ƙarshen rayuwarsa sa'a hifzuhu qalilan wato ya samu juyewa a cikin haddasa daka sai zama ana ana kin hadisan shi waɗanda suka zo da Uh, irin wannan yanayin wato wanda suka bude wani abu daban wanda da ba a san shi ba da aka zaga ibnu adin ya kawo wasu daga cikinsu har ibnu adin ya kai ga ya hakaito daga ya dan ma'in yana cewa lais ibnu abi sulaim da'if mithlu ata ibnu sa'ib ce lais dan gida abu sulaim mai rauni har sai ya kwatanta da ata dan sa'ib wanda yake yana nuna cewa ya, ya, ya raunata shi sosai sosai kenan uh, kuma uh, mafi yawan ɗalibai da suka yi riwaya daga gun ata kamar yadda limamin zahabi ya kawo yace in ban da shu'uba da sufyan dukkan su fa fil ikhtilat sun yi riwaya a gun shi ne a wajen ikhtilati Uh, banda waɗannan kar koma ibnu adin ya ambaci cewa akwai waɗanda suka ji agun shi kafin ikhtilatin ya yake faɗa yake cewa uh, daga cikin wanda suka ji uh, kadiman tintina agun shi akwai shi ba shi sufyan da shu'ba din to waɗannan fa hadithuhu mustaqimun waɗannan biyan hadisan ata ibnu sa'ib in ka ji riwayar wato sufyanu thauri da shu'ba to fa hadithuhu mustaqimun yace amma wanda ya ji bayan ikhtilat ya ce farisu fiha ba'dun nakara ana iya samun nakara a wajen haka al-imam al-ijli shi ma yake fada yake cewa kana shaykhan qadiman thiqatan da malami ne wanda yake mai aminci sosai wa man sami'a minhu qadiman fa huwa sahihun daga wanda suka ji a gunshi akwai inganci sai ya ambata ya ce minhum thawri daga cikin sa akwai thawri fa amma man sami'a minhu bi akhratin fa huwa mutaribul hadith irin su ne irin su Hushaim irin su Khalid ibn Abdullah da makamantansu don ya zama ƙarshe ana mashi talƙini saboda baya iya riƙewa Allah ubangiji ya gafarta mashi Allah ya ƙara mashi rama malami ne babba dai kamar yadda aka ambata amma dai in an zo riwayarsa to dole sai an kalla ga haka eh banda waɗanda aka ambata guda biyu wato shu'uba da sufyan akwai hammadu dan zai shi ma riwaya sa daga gare shi ingantacciya ce riwaya shi daga gare shi ingantacciya ce shi shi sufyan da kanshi ma yake ba da labari cewa na ji hadisi a gun a da can sai ya sake dawo sun makadima alaina qidmatan fa samitu yuhaddithu ba'di ma kuntu sami'tuhu fa khalata fihi fantaqaituhu wa atazaltuhu yace na ji hadisai da a gunshi sosai da ya dawo sai na ga yana ba da wasu hadisai da da na san hadisan a gunshi sai na ji yana ainihin wato abin nan yana yana yana kurakure ce sai na bar shi na gujewa hadisan shi Allah ya gafarta musu da haka a takeice wannan game da ata ibn sa'ib kenan shine malaikin nufi da kana qad taghayyara ya kasance ya samu ainihin canzawa a ƙarshen rayuwarsa. To da wannan riwaya ce take akwai iskaliya game da ita musamman game da wannan sabon magana da muka ji cewa mani namiji shine ake yin ƙashi da jijiya da shi mani mace shine ake yin tsoka da zini da shi wannan yana buƙatar ingantacciyar riwaya idan babu kuma sai a koma zuwa ga abin da yake shine abin da ilimin zamani ya tabbatar wallahu alam قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأت الماء فلتغسل فلتغتسل قالت أم سلمة واستحييت من ذلك وهل يكون ذلك يا رسول الله قال نعم إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق كان منه الشبه مالا يتي دقا مالا محمد ابن عبد الله ابن بزيع wanda imam muslim ya fitar da hadisinsa wannan hadisin ma yana cikin sayo muslim da tirmidhi da nasa'i ya rusu shekara ta 247 shi kuma ce daga yazid ibnu zurai al-hafiz abu muawiya al-basri kenan wannan shi kuma daga cikin rijalul jama'a ne ya rusu shekara ta 182 قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة وانده يارس شكاة الأريد خمسين دا شدة دا قتادة ابن دعامة السدوسي تابعي daga Anas dan Malik Allah ubangiji ya kara ma Anas yarda Anas yake cewa kasa da yake cewa haddathahum Anas ya ba su labari anna umma Sulaimin cewa ummu Sulaim mahaifiyar Anas din kenan Rumaisa radiyallahu anha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil mar'ati game da mace tarafi manamiha ma yarar rajulu ta gani a cikin mafarkinta irin abin da namiji ke gani ma na ce mafarki na irin mafarki na baligai wanda galibi a ɗabi'anci maza ne suka fi shi sa ta wannan tambaya saboda an fi saba ganin maza ne suke balaga ta haka har ma ake lissafa shi a matsayin hanyar balagan maza ka ji an ce ihtamala yayi mafarki wato yayi mafarkin yayi mu'amala da ɗiya mace ko ya kusa zuwa yin mu'amala da ita kawai sai ya ga mani ya fita daga ainihin al'aurarsa mani nan da ya fita to alamar balaga ce to sai ta tambaya game da ya mace in ta yi ga irin wannan mafarkin me za ta yi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce idza ra'atil ma'a idan ta ga shi ruwan nan na mani faltagtasil to za ta yi wanka na janaba qalat ummu salama sai ummu salama take cewa wastahayaitu min dhalika ummu salama sai ta ji kunyan wannan tambaya wato wannan tambaya da ke ta shafi irin abubuwa ne na na cikin waddaka ba abubuwa ne da ake faɗan su kullum ba abubuwa ne da suke bukatan saye ko kuma mutum ko bai sani ba kawai ya fuska yayi kamar ya sani kamar yadda galibin mutane suke ɗauka haka to kuma ita kuma ummu sulaim mace ce mutumiyar garin Madina dama kuma su matan garin Madina kamar da Aisha ta siffanta su cewa kunya ba ta hana su yin tambaya game da addini yana daga cikin falalar matan garin Madina su kuma matan Makka irin su wato Ummu Salama su kuma suna da nau'i na kunya ba su saba yin magana akan waɗannan abubuwa musamman a gaban namiji ko wani abu makamancin haka to sai abin ya bata kunya to amma duk da haka kuma tana tana ainihin wato da wata tambaya ita ma a cikin mas'ala sai take cewa wa hal yakunu zalika ya rasulullah ya manzo Allah yanzu dama haka yakan faru wannan ya nuna duk da ta ji kunya amma ta so ta ji ƙarin bayani wannan ya nuna kuma ana buƙatar a samu mata wanda suke suna da taurin da su tambayoyi da ya shafe su su mata ga malamai don a yi bayani saura su fa'idantu da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa mata jawabi yana karantar da su abubuwan da suka shafe su da sauransu ga mata shi a wurin ga wata mata duk ya karantar da su kuma yakan ba su dama su tambayoyi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na'am inna ma ar-rajuli ghalibun abyad ya mata jawabul hakim ya ƙara mata ya ce eh ai shi maniyin ma kala daban-daban ne in na namiji ne fari ne kuma wanda yake wato mai kauri wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar na mace kuma wato mai fatsi-fatsi ne ruwan gwaiduwa ne amma kuma wanda yake tsinkakke fa in fa min ayyihima ala duk wanda aka samu ya galabace ɗayan aw sabaka ko kuma ya rigayi ɗayan kana minhu shabahu sai a samu kamantakekeniya da wanda nashin nan ya ainihin galabaita ɗin ko ya rigaya wani hadisi kamar yadda na ambata yana cikin sayo muslim aliman muslim ya ruwaito shi aliman muslim ya ruwaito shi da haka alimamun nasa'i sorry alimamun nawawi da ya zo sharhi a cikin alminhaj sai yake cewa a cikin juz'i na biyu na alminhaj yake cewa faɗin shi da yake cewa game da ɗayan riwayan wadda ba wannan mafin aina ya kuni shaba ya ce ma'anahu anal walada mutawalladun min ma'in rajuli wa ma'il mar'ati ana samar da na ɗa ne daga ruwan maniyin matar da miji fa ayyuhu ma galaba kana shabahu lahu wanda da ya fi ɗayan sai ainihin wato ɗanye kama da shi wannan wannan yake cewa sannan ci gaba da cewa inna ma'ar rajuli ghalidun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar yace hadha aslun azimun fi bayani sifatil mani wannan a cikin fiqhin musulunci babbar ka'ida ce game da gane kamannin maniyi kuma siffa ce da take ta maniyi a lokacin da yake lafiyayye a galibi ya zama mutumin lafiyayye ne bai da wata cuta ko wata matsala to wannan shine siffar maniyinsa da haka malamai suke cewa Uh, shi maniyin namiji wanda yake lafiyayye to haka yake fari kuma mai kauri wanda yake ya tadaffaqu fi khurujihi dafqatan ba'da dafqa wanda yake yana tunkuda juna wajen fitar shi tunkuda bayan tunkuda kuma yakan fito suka ce wa yakhruju bi shahwatin yana fitowa ne da karfin sha'awa wa yatalazzazu bi khurujihi mutumin da mani ya fita a jikinsa zai ji wani daɗi ya riske shi sannan wa idza kharaja ista'aqaba khurujuhu futuran idan ya gama fita fito shi za ta haifar da wata kasala wa ra'ihatan karihatan kara'ihati tala'in nakhali da kuma wato wani kanshi ko wani smell wanda ya kama da smell din hudar dabino wannan shine da haka ake gane cewa abin da ya fita mani ne yayin da mutum ya ji cewa sai da sha'awa ta zo mai ƙarfi sannan ya fita kuma yana fita yana tunkuɗa junansa sannan kuma ya fita bayan fita kuma gajiya da kasala ta biyo baya sannan a ji wannan ƙanshi ko wari da ya kama da abin nan ɗin wato hudar dabino a lokacin da ya fara huda ko kuma ya kama da ainihin wato kamar da suke cewa kamar min ra'ihatil ajin kamar wari ko ƙanshin kullu da ya kwana makamantan haka Uh, uh, uh, to, to wannan shine kamanninsa to wani lokaci kuma idan wannan idan ya ɗaya yake ne idan ya bushe kuma sai zama kaman kaman ƙanshin wato fitsari ko warin fitsari a shi kuma wannan ita ce siffa shi kamar yadda muka ambata wani lokaci yana iya rasa wata siffa guda ɗaya daga cikin waɗannan amma duk da haka za a ci gaba da kallon shi a matsayin mani shi kuma na mace shine wanda yake wato raqiq asfar wato shi yana iya fita fitar shi daban da wannan shi na namiji yana iya zama shi ma raƙiƙ asfar ko kuma ya zama wato ya ya yi baƙi-baƙi ko makamanci haka idan mutum kamar kamar yadda nau'i ɗin ya faɗa ya ce idan mutum idan ya fita ba da tare da sha'awa ba kamar wanda ya hau doki ko wani abu ya so kuwa zai fita ba tare da sha'awa ba to zai iya zama ya narki ko kuma idan mutum ya yawaita jima'i haka nau'i ya faɗa au yastakthir min al-jima' mutum ya zake wa iyalinsa fiye da abin da ya kamata watakila ya je ya sha wani kwaye shi ko wata an ba shi wani gadali irin na na mutanenmu mutanen ƙasa hausa ko ya je ya sha wani biyagara to zai ta yin abin nan saduwa da iyali fiye da kima to a bayan ya yi ɗaya biyu to sai manin ya canza ya zama bayi da wani kauri sai ya zama kamar kaman abin nan kamar ruwan wanke nama wani lokaci ko kaman jini jini haka ko kuma ya fito jini wanda yake mai kauri to duk da haka ne za a lissafa shi a matsayin maniyi kuma za a bashi hukuncin mani ta fuskar samuwar janaba da kuma wajibcin wanka da sauransu ina fata mun gane wannan sannan kuma shi kuma wato na mace maniyin mace shi kuma yana fitowa ne kamar da aka ambata asfaru raqiq wato fatsi kuma wanda yake mai mai laushi wato mara kauri tsinkakke kuma yana iya zama farfari saboda idan idan ba ta da ta gaji ko kuma tana da wani yanayi daban shi yana da sufofi guda biyu shi kanshin shi kamar kanshin mani na namiji wancan da aka ji kamar kanshin huda sannan kuma shi ma yana fitowa ne tare da a talazzuf tare da jin daɗi sannan kuma yakan gadar da shi ma a bayansa yakan gadar da gajiya da kasala bayan fitarsa suka ce kuma duk wannan fitan guda biyu yana wajabta wanka kamar da malamai suke faɗa wallahu ta'ala alam wannan dai takaitaccen magana ne da Imam Nawawi ya bayyana ta a cikin littafin sa da kuma wasu malaman wanda ba shi ba Allah ya samu dace malai cewa akhbarana Hannad ibn Sari qala qala haddathana Abda قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أمه أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأت المرأة ذلك أو إحداكن فلتغتسل قالت أم سلمة أو يكون هذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه ماء المرأة رقيق أصفر وماء الرجل رجل غليظ أبيض فمن أيهما سبق أو على يكون الشباب wannan kuma daga malam Hannad ibn Sari ad-Darimi kenan at-Tamimi ɗaya daga cikin huffazu wato mutumin da ya zo na ƙasa Kufa da ake mishi lakabi da Rahibul Kufa saboda ibadarsa yana da hadisi a cikin muslim da al-kutubul arba'a ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ce daga abda wa ibn sulaiman kenan al-imam bukhari ya fitar da hadisin shi wancan malamin hannad a cikin khalqu af'al al-ibad abda ibn sulaiman ya ce daga sa'id ibn abi aruba kenan shi kuma daga qatada irin da wancan isnadin daga anas dan malik daga mahaifiyarsa ummu sulaim ar-rumaisa radiyallahu anha wa radiyallahu an ibniha anas Anas yake cewa mamansa sa'alat Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul game da mace ta ga a cikin mafarkinta irin abin da namiji yake gani sai Anas yake cewa fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace idza ra'atil mar'atu dhalika idan wata mace ta ga haka ko kuma yace idza ra'at ihda kunna kenan au ihda kunna faltagtasil suhete wankan janaba قال الأم سلمة أو يكون هذا ko hakan yana iya yiwuwa qala sai annabi ya ce mata ya ce mata ma'ul mar'ati raqiqun asfaru maniyin mace wato fatsi ne wanda yake tsinkakke wa ma'ur rajuli ghalizan abyadu wato maniyin namiji kuma mai kauri ne wanda yake fari famin ayyuhuma sabaq duk ɗayansu wanda ya riga ɗayan au ala ko ya wuce ɗayan ya kunu shabab za a samu kamantakekeniya wani abu da ya kamata mu ambata anan shine har yanzu ilimin zamani na na ainihin waɗancan ilimomin su ainihin genetics da makamantansu har yanzu fa ya jahilci abubuwa da dama na haƙa'iƙ waɗanda suke haddada kamantakekeniya da kuma wato jinsi da makamantansu har yanzu abubuwa da dama ba a san su ba wannan yana gazgata maka faɗin Allah wa ma utitu min ilmi illa qalila kamar da yake cikin suratu al-Isra Allah bai ba mutane ilimi ba sai dan kadan duk wannan abin da mutane suke takama da shi wani ilimi ne kankani Allah ka sa mu dace a wannan hadisi baya ga Imam An-Nasa'i ya Abu Dawud da Tayalisi ya fitar da shi a cikin musnadinsa hakanan ainihin wato yana cikin littafin Ma'rifatus Sahaba to wannan kenan sai matsalar kayan da malai yake cewa babu la'azli wa ma wa zikiru babu al'azli wa zikiri wa zikir ikhtilafin naqilina lil khabari fi zalika babun da ke bayani akan azalu da kuma bayani akan ambatan sabanin da wasu masu riwaya suka yi akan wannan al'azlu yan uwa masu albarka shine kamar yadda malamai suke cewa annaz'u anil ilaj li yanzila kharij al farj na tuna in kun tuna a baya wani katu da muka yi an ambaci wannan kalma a ta budurwa ce a nan ajin bata san ma'ana abu mata ta tambaya daga baya wai meye azalo to azalo shine kamar da malamai suke ta'arifin sa shine a a annaz'u anil ilaj li yanzila kharij al farji miji da mata suna cikin mu'amala aure sai mijin ya fidda ainihin a gabar azzakarinsa daga cikin jikinta ya zubar da maniyin a waje kar ya shiga cikin mahaifarta wannan shine al'azlu malam yace akhbarana muhammad ibn al-musanna qala haddathana abdul a'la qala haddathana ma'mar an yahya ibn abi kathir an muhammad ibn abd الرحمن ibn thawban أن جابر بن عبد الله قال كانت لنا جوار وكنا نعزل عنهن فقال اليهود إن تلك الموؤودة الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع رده wannan hadisi mala ya karbo shi daga Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubaid ibn Qais al-Ambari babban malamin nan daga cikin wato rijalul jama'a shi kuma ce daga Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad kenan daga Ma'mar ibn Rashid as-San'ani daga Yahya ibn Abi Kathirin daga Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thauban daga sahabi dan sahabi shine Jabiru dan Abdullah radiyallahu anhu Jabiru yace kanat lana jawarin mun kasance muna da wasu sadaka jawarin wato jam'u jariya baiwa wadda ake sadaka da ita baiwa wa kunna na'zilu anhunna yace mun kasance muna musu azalu faƙalar yahudu sai yahudawa suka dinga cewa suka yi ta faɗa suna cewa inna tilka almau'udatu sawara ai wannan abin da kuke yi shine almau'udatu sawara wato suna musu hujja da faɗin Allah wa idhal mau'udatu su'ilat da Allah ya ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a cikin suratul takwir Allah ya ce ranar alkiyama za a tambayi almau'uda diya wacce aka dirɗine ta da ranta irin al'ada practice na jahiliya kenan na kashe diya mata Allah ya ce za a tambaye ta a ce bi ayyi zambin qutilat zunubin me kika yi aka kashe ki to sai suka ce ai idan mutum yayi mamata shi azalu to wannan kamar ya kashe yar ne ƙaramar kisa ce bata kai laifin waccan ba Yahudawa suka faɗi wannan karatun nasu na ƙarya sai aka zo a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika sai aka tambayi manzon Allah game da haka fa qala sai annabi ya ce kadhabat yahudu ƙarya yahudawa suke law arada Allah an yakhluqahu lam tastati daradahu kai kuma da kake azalin ka sani in Allah bai so halitta wannan bawa ba baka isa in Allah ya so halitta wannan bawa baka isa dan kai azalu ka ci nasarar hana shi halitta hana Allah halitta abin da ya ga dama kenan a wata riwu a wasu riwayoyi zamu zo mu ji su daga nan gaba ya zo da lafazin kunna na azilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna azalo kuma ana saukar da alqur'ani a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan lafazin da ya zo a wasu riwayoyi al'imamu al-hafid ibn hajarin ya ce ya yi tatabbu'i na waɗannan riwayoyin kuma da ƙashe istinbati cewa wannan faɗan maganar wato ta zo ne daga riwayoyin sufiyan ko kuma shi jabiru ɗin wani daga cikinsu ne ya yi wannan istinbati ɗin cewa haka abin yake wallahu ta'ala a'lam wannan hadisi yana nuni zuwa ga yadda sabai suke komawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai dan jin maganar sa da fassarar sa ba sa yin gaban kansu to haka kuma ya kamata duk musulmi ya kasance yana yi yana komawa ga karantawa da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bayanin sa mun ji kenan wannan yana nuni zuwa ga cewa yin azulu din ba abu ne wanda yake daya da kisa ba kuma yin shi din bai hana ainihin samuwar dan idan Allah ya so a samu da to ko an yi azalin ko an yi nufin yin azalin ba za a iya ba ko dai wato shi mai ƙoƙarin yin azalin ya waye gari ya zama ya gaza daga iya fitar da madiyin waje ya kasa yin haka ko kuma ya ainihin wato zama cewa kafin ya fara azalin wani sashe na maniyin wanda zai zama shine uh, wanda zai haifi ɗan ya riga ya wuce ya wuce da sanin shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mani ya riga ya wuce sai da makoda ya azalin ya yi gaban za maka ta sakwatawa Allah ya sa mu dace haka Allah in ya nufa halittar wani dan adam wani bai isa ya hana ba qala akhbarana muhammad ibn al-musanna qala haddathana mu'adh ibn hisham qala haddathani abi an yahya ibn abi kathir qala haddathani muhammad ibn abd الرحمن ibn thawban qala حدثني أبو رفاعة أن أبا سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي وليدة وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا أن الموؤودة الصغرى العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطيع أن تصرفه هذا هو الإسناد كنا الإمام النسائي يكي daga ainihin wato Muhammad ibn Musanna ibn Ubaid al-Ambari kenan daga Mu'az ibn Hisham ad-Dastiwai wanda ya rusuka ta 200 daidai Allah ya gafarta mashi babban malami ne daga cikin masu riwaya a cikin al-kutubus sita gaba daya qala haddathani abi wato Hisham ibn Abi Abdullah kenan wanda Zahabi yake ce yake take akan cewa kana yatlubu al-ilma lillah ya kasance an gane cewa neman ilimin shi dan Allah yake yar shekara ta ɗari da hamsin da hudu bayan hijira yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita shi kuma yake cewa daga yahaya dan abu kathir yahaya ya ce haddasani muhammad ibn abdurrahman ibn sauban qala shi kuma ya ce haddasani abu rifa'a shi kuma abu rifa'a yake cewa anna sa'id anna abasin al-khudri qala abu sa'idin ya ce جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يقول يتشي من زال صلى الله عليه وسلم إن لي وليدة ina da wata baiwa wa ana a'azilu anha ina mata azalu wa ana uridu minha ma yuridu rajulu ina so in samu jin daɗi da ita kamar da maza suke son samu jin daɗi da mata da suka halasta gare su wa innal yahuda za'amu anna al maw'udatu sughra al azlu amma naji yahudawa suna cewa lalle shi azalu maw'udatu sughra ne karamin kisan kai ne haka yahudawa suke kutun da can kokarin sa musulmai shubha akan addinin su da rayuwarsu Allah ya tsare mu ya ci gaba da cewa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah ya ce kadhabat yahudu yahudawa sun yi kuskure sun yi ƙarya ba haka abin yake ba law aradallahu an yakhluqahu da Allah ya so halicci dan lam tastati an tasrifahu ba za ka iya kawar da halitta ba ba za ka iya kawar da maniyin daga shiga ya fertilizing ainihin wato ƙwayayen matar ba مرة يتي أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي أن يهيا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن أبا مطيع بن بن عوف أحد أحد بني رفاعة بن الحارث أخبره أن أبا سعيد أخبره نحوه يا كون إسنادني وأن أتكنش مكالورا أكوي وني قاري can daga wane ne daga Muhammad Abdurrahman daga Abu Rifa'a nan ma Muhammad dan Abdurrahman wato daga binnan Muhammad dan Abdurrahman ya faɗi sunan Anna Aba Muti'in ibn Aufin ahadu bani Rifa'a can kuma daga Abu Rifa'a shi din ne ko نعم يتشي سنك أرى كاوشا وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أم محمد بن عبد الرحمن أن أبي مطيع رفاعة أجوان يفتد شي ديدي أبو مطيع رفاعة أن أبي سيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عثمان بن عثمان بن عمرو يتشي إيرون وانش حديث لنا عثمان بن عمرو wannan yana cikin littafin as-sunna na ibn abi asim sunna na ibn abi asim ya ruwaito wannan magana a cikin abin nan ɗinsa kuma wannan isnadi ne tabbatacce insha Allah wa akhbarana yahya ibn durusti al-basri wa yahya ibn durust ibn ziyad kenan al-imam at-tirmidhi da nasai ibn majah sun fitar da hadisin sa yace haddathana abu isma'il al-qannad wato ibrahim ibn abdul malik al-basri shi ma hadisinsa a cikin Tirmidhi ne da Nasa'i shi kuma yace haddathana Yahya ibn Abi Kathir an Muhammad ibn Abdurrahman ta dai wancan isnadi na Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban haddathahu ya bashi labari an Abi Muti'in shine wancan Rifa'a din dai an Abi Sa'id al-Khudri qala ata rajulun Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qala wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah inna li jariyatan ina da wata baiwa wa ana ashtahi ma yashtahi rijalu ina son na dinga moratta yadda maza suke moran matayensu da ma kan lafa da illa ala azwaji aw ma malakat aymanu mataye na aure da kuma abinda hannun dama ya mallaka ma'ana kuyanga kenan to wannan kuyanga ce concubine ce shi bai so ta haihu in muka lura wannan shine abin da zaka gani a cikin mafi yawan hadisai wanda suka bada labari game da azulu cewa sahabbai dinnan suna yi ma mata bayi ne azulu me yasa suke musu azulu saboda suna musu hidima wata take wanke-wanke da sharan gida ta ba da wakai ruwa ta je ta ɗebo ruwa a rijiya da sauransu to idan tana da ciki ko tana da goyo ba ta iya wannan ayyukan ba da haka ba sa so ta haihu don kar ta kasa yi musu hidimomi na yau da kullum to a sanadiyar haka suke musu azulu kaga ya bambanta da mu abin da muke ɗauka cewa kwata-kwata ba ma san 'ya'ya ne ba ma so mu haihu kai yara su yawa kada mu rasa yadda za mu yi da su da sauransu Allah ubangiji ya kyauta malam ya ci gaba da cewa haddathahu an an abi muti'in an abi sayyid al-khudri qala ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna li jayatan wa ana ashtahi ma yashtahi rijalu ina kuma kwadayin irin abinda maza suke kwadayi yace wa ana a'zilu anha ina yi mata azlu akrahu an tahmila saboda ina tsoron kar ta dauki ciki wa innal yahuda yaz'umuna anna al-azla yace su kuma yahudawa suna cewa shi azalu al-mau'udatu sughra shine karamin kisan kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kadhabat yahudu ƙarya yahudawa suke yi kadhabat yahudu ƙarya yahudawa suke yi law anna Allah arada an yakhluqahu lam tastati an tasrifa da Allah ya so ya halicce shi kai ba kai saka hana ba mun gane wannan da kyau ko to wannan yana cikin musanna Abu Ya'la al-Mawsili da kuma sunan talimamu Abu Daud da, da kuma sunanul kabir na al'imamu abubakar al-baihaqi ta hanyoyi mabambanta wanda suke ainihin wato abin nan ingantattu lafazin al-mau'uda asalin abin da yake nufi shine al-maqtula zulman wanda aka kashe bisa zalunci bisa rashin cancanta shi ake ce ma al-mau'uda ina fata muna ganewa malam yace akhbarana isma'il ibn mas'ud al-jahdari kenan wanda ya rusu kata 248 yana da hadisi a cikin nasa'i ne kadai cikin bainul kutubus sita qala hadathana al-mu'tamiru ibn sulaiman ibn tarhan at-tamimi babban malami ne wannan cikin rijalul a'immati as-sitta ya rusu shekara ta 187 al-mu'tamir ibn sulaiman mu'tamir ibn sulaiman babban malami ne Kala ya ce, Sami'tu a ba Amir, na ji Abu Amir, Abu Amir shi ne Salih bin Rustum al-Khazzaz, wanda al'aimatul arba'a, Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Maja, su roto hadisansa da Muslim, amma mutaba'a ce a cikin Muslim ɗin, mana ya rako wani ne sun yi rakiyar juna. Abu Amir, Salih bin Rustum, yuhaddis yana ba da hadisi an Yahya ibn Abi Kathirin, daga malaya dan abu kathir daga abu salama ibn abdurrahman abi hurairata daga abu huraira kala abu huraira yake cewa radiyallahu anhu qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innal yahuda taqulu yahudawa suna cewa innal azla hiya al maw'udatu sughra lalle azlu shine wato maw'uda kisa karami qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ga mishi wannan zance sai yake cewa kadhabat yahudu yahudawa sun yi ƙarya law aradallahu khalqaha lam tastati azlaha da Allah ya so ya halicci wannan wannan maniyin baka isa kai ka hana shi zuwa duniya ba wannan yana cikin sharhu ma'anil athar na Abu Ja'far al-Tahawi kuma da isnadi tabbatacce a cikin littafin sayyid Muslim da kuma sharhu sunna na al-Imam Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi rahmatullahi alayhi wa ala al-Imam Muslim wa sa'ir al-a'imma ya zo a cikin waccan riwaya ta baya ta Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu Jabir yake cewa mai ruwa yake cewa summa inna jabiran ja'a faqala innal jariyata qad habalat jabiru yace ya manzo Allah to wallahi dai wannan baiwa kuma ta dai dauki cikin qala sai annabi yace kad akhbartuka ai na gaya maka ba za ka iya hanawa ba ya ai na gaya maka ta zo ta dauki cikin duk an gama wannan dabarun kuma ta dauki cikin Allah shi kyauta قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن قال ابن جريد أخبرني سليمان الأحول أنه سمع أمر بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن عزل النساء وانا رواية كما تهنيا إبراهيم ابن الحسن ابن الهيثم الخثعمي وانا أبو داود نسائي سمرتو حديث نساء يا رويتو تهنيا حجاج زواج ابن جريج daga Sulaiman al-Ahwal yace ya ji Amr dan Dinar yana tambayan Abu Salama ta dan Abdurrahman game da azlu فقال سي أبو سلمة يتي زعم أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري يتي منا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يذوقون من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي يا نبي الله يا من زن الله إن لي أمتا نادى وتبيوا وإني أعزلها إنا متى أزلو ولا أعزلها إلا خشية الولد ba abin da sana ke mata azulu in banda tsoron kar ta haihu wa za'amat yahudu annaha al-maw'udatu sawra amma naje yahuda suna cewa wannan karamin kisa ne na zalunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace kadabat yahudu annabi sallallahu alaihi wasallama yace yahudawa sun yi ƙarya kadabat yahudu yahudawa sun yi kuskure fasaltu aba salamata asami'tahu min abi huraira min abi sa'idin sai na tambayi abu salama nace ka ji wannan jawabin ne daga abu sa'id al-khudri mai tambaya shi na ɗan dinar kala ya ce la ban ji ba walakin akhbarani anhu rajulun wani mutum ne ya gaya min daga gare shi wannan riwaya al-imamu abdurrazzaq sana'ani ya fi da ita a cikin musannafinsa da shi da ɗan uwan shi wato abubakar ibn abi shaiba shi ma cikin musannaf da abu ya'ala kuma isnadin shi tabbatacce ne a nan da al-imamu abin nan wato wato al-imamu Abu Ja'far al-Tahawi ya kawo wannan magana sai yake cewa falamma waqafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kadhibil yahudi fi ma kanu qaluhu fil azli wastihalatihi akdhabahum fi yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa abinda Yahudawa suke faɗa game da azlu da kuma rashin dacewarsa ƙarya ne sai ƙaryata su wa alaman nasa annahu la yakunu in azalu aw lam ya'zilu illa ma qaddara Allahu azza wa jalla fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ko su ajlu ko kasi abinda Allah ya kaddarta shi zai faru min kauni waladin minhu na samuwar da aw min intifa'i dhalika ko rashin samuwar sa minhu daga wannan maniyi wa fi ma zakarna min hadha kifayatan limahtajna ila hadha al-kalami min ajli yace wannan ya ma isa ba sai mun yi wani jawabi fiye da wannan wannan na ce wannan na cikin magana wannan magana ta cikin littafin mushkilul afar na limamu abu ja'far da tawi a cikin wato juz'insa na hudu to wannan matsala jama'a ta azalu malamai sun yi maganganu da yawa a kanta mun ji wasu a nan shine cewa akwai wasu malamai da suke ganin cewa azalu makruhi ne wannan shine maganar jumhurin malamai saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ji a wani hadisan ko wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga wato kasancewa shi ajalu din makruhi ne ta fuskar cewa ko baka yi ba ko kai ko baka yi ba duk abu ɗaya ne don haka malamai suke ganin makruhi ne al'aslu fihi al-karaha dan kamar mutum yana kokarin ya shiga gaba ga Allah ne ya hana yin Allah ikonsa da kuma kyamar diya din nan abin da ke cikin shi na kyamar yaya wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a haifi yaya da yawa jama'a kamar da kowa ya sani dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da su annabi yana so al'umma shi tafi kowace al'umma yawa to wani abin da ya kamata mu lura anan shine babu shakka bayan haifan yaya ana so a yi musu tarbiyya bayan haihuwa fa kadai to amma a sa da aka samu yaya marasa tarbiyya ba solution bane ko yaya waɗanda suke an kasa wato ba su tarbiyya saboda talauci ko damuwa ko wahala solution ɗin ba shine a ce a daina haihuwa ba jama'a musulunci ba shi bane a solution shine a ce a dinga yi ma ƴaƴa tarbiyya kar mutum ya ce ai saboda in ba su da tarbiyya annabi ba zai alfari da su ba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya faɗa ba wannan mutane ne suke karawa kuma in ka kalli kwatancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa al'umma yahudawa za su taho da yawa har ya ɗauka al'umma sani shin yahudawan nan dukan su ne masu tarbiyya da har suka yi yawa annabi ya gansu ya ji kamar ina ma da al'ummar sani wannan bai hana faya yara tarbiya ba amma wannan illar da mutane suke kawo cewa ba za a iya tarbiya ba ka a haifa ba shine solution ba don ita ita ita ita haihuwa kyautar Allah ce su ƴaƴa rahama Allah ce shi dan adam resources ne to cewa a daina haifar dan adam saboda an kasa mai tarbiya ko an kasa ainihin kula da shi to wannan ba solution bane jama'a ba solution da musulunci ya tanada bane Allah ya tsare mu azulu wasu malamai kuma suna ganin wato baya zama mau'uda din ta haka ba makruhi bane har sai in ya wuce da ya wuce da wannan wato matsayi guda bakwai kamar yadda ya tabbata al-imamu al-tahawi a cikin mushkil al-athar da ma'anil athar ya ruwaito ya ba da labarin cewa wata rana sahabbai suna tattaunawa tsakankaninsu game da azulu sai suka yi saɓani zamanin Umar ɗan Khattab sai Umar yake cewa to ku kenan ahlu badrin kun yi saɓani to ina kuma ga na bayan ku yaya kuke so su yi sayyidina Ali yace sayyidina Ali shine mai faɗan cewa hatta takuna qad marrat bitarati sab'a har sai ta wuce da tara wato taratan kaza sun mai kunu kaza sun mai kunu kaza dinnan cikin faɗin Allah yake sautin mumin da Allah yake cewa laqad khalaqal insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة عظاما فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Allah ya ce laqad khalaqal insana min sulalatin min tin shine mataki na farko thumma ja'alnahu nutfatan shine na biyu fi qararin makin thumma ja'alna nutfata 'alaqatan shine mataki na uku sun fakalakna al'alaqata mudghatan shine mataki na hudu fakalakna al-mudghata idhaman shine mataki na biyar fakasawna al-idhama lahman shine mataki na shida sannan Allah yace thumma ansha'nahu khalqan akhar shine mataki na bakwai su sune at-taratu sab'a wato matakai daya bayan daya stages guda bakwai na halitta Allah yace ya halitta dan adam farko daga wato sulala abinda aka narka aka yi aka yi converting ɗin shi daga daga ƙasa wato asalin annabi adam kenan sun maji allahu nutfatan sannan muka zo muka sanya ɗan kuma ya faru daga tsatson ta cikin tsatson haihuwa ya zama wato ta hanyar jima'i a samu daga nutfatan fi ƙararin a wani mazubi makin wanda yake ɓamamme daga nan kuma sun maji alnan nutfata sai kuma mu canza wannan nutfa alaƙatan ta zama wato guda gudajin jini fakhalaqna al'alaqata daga wannan alaka sai muka halicci mudgatan tsokan nama fakhalaqna al-mudgata daga wannan tsoka sai muka halicci izaman kasusuwa fakazawna al-izama sannan muka rufa wa kasusuwan lahaman nama thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan muka yi molding din shi zuwa wata halitta daban daga wannan tayin aka saka mishi fuska aka saka mishi hannu aka mai kafa aka mai sauran to wannan sune at-taratu sab da al-imamu da sayyidina Ali ya faɗa radiyallahu anhu to idan idan to waɗannan abubuwan suna faruwa ne a cikin kwanaki 42 na farkon daga ran da aka akai akai saduwar da ake samun ciki wato daga lokacin da mace ta yi losing period ɗinta sai an yi kwanaki 42 ake samun wannan to inda sai na ce in dai kwanakin ba su kai aka ba aka zubar da shi kaga tun da ranar ma da aka fitar da shi ne aka zubar yace to babu komai wannan amsa ta ba sai na Umar sha'awa sosai to da wannan suna ganin ya halasta yana da cikin da suke ganin sun halasta haka nan har ila yau sai al-imamu al-imamu wato Abu Ja'far Tahawi sake ruwaitowa ta hanyar Abdullahi dan Abbas cewa aka ce wasu mutane daga ƙasar iraki sun zo yas'alunahu anil azli sa tambayar shi game da azalo wa hum yarawna annahu annahu al mau'udata suna ganin kamar shi ma mau'uda ce a sugura sai ya ce wa wasu faqala li jawarin li jawarihi sai ya ce ma wasu mata ku yanke shi akhbiruhum kaifa asnau ku ba su labarin ya nake yi da ku mai ruwa yake cewa faka annahu mustahayai faka annahu nastahayaina sai suka lullube fuskar su suka ji kunya suka kasa yin magana domin abu ne na jin kunya mata ne sai annabi sai na ibnu abbas yake cewa fa inni la asubbuhu fi tasti ni nakan zubar da maniyin a cikin wani dan wato wani dan kwantena wani dan roba misali ko wata yau tasa thumma asubbu alaihi alma sannan sai na je na wanke shi da ruwa wannan yana cikin ma'anil afa wannan yana nuni zuwa ga halascin wajen fatawa mutum ya kwatanta da abin da yake ko da abin ana ganin wato wani abu ne khas amma in ta kama zai bada fatawa da shi babu laifi yana iya faɗa ya ce ni dai kaza nake sannan kuma mu'amalar cikin gida ita da asalinta ba a bada labari amma idan ta kama ana iya faɗa a wajen fatawa ko wani abu makamancin haka kamar da annabi yake sallallahu alaihi wasallama ya ce muna yin haka ni da waccan nan gashi kuma sahabi Abdullahi dan Abbas ya ba da labari radiyallahu anhu an abi ana iya kuma littafin Adabu Zifafi fi Sutul Mutahhara na Sheikh Muhammad Nasir Albani da kuma wannan littafin na ambata Ma'anil Athar da Mushkil al-Athar kilahuma lit-Tahawi Abu Ja'far da kuma Fathul Bari na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alal jami' dan haka abin da yafi shine barin azulu shine yafi saboda wato a cikin shi akwai nau'i na cutarwa ga macen da kuma fawwace mata lazza asalin daɗin saduwar sannan kuma kamar ƙoƙarin ja'in ja ne da makasari daga cikin muhimman makasidun nikahi wato su ne samun ‘ya'ya takfirun nasli da annabi sallallahu alaihi yana cewa tazawwajul waduda alwaluda ku auri mataye wanda suke masu ƙaunar ku wato kuma wanda suke masu haihuwa to mutum ya zo kuma bai san haihuwa yana ta 'yan dabaru da sauransu kamar da muka je dama su suna yi wa mata ne waɗanda suke ainihin wato ba matan aure ba ku yangi to wanzu ko mutane matan aure suke mawa to sannan ko wannan zai halasta yin amfani da wasu hanyoyi daban waɗanda ba waɗannan ba malamai suka ce eh idan hanyoyin wanda suke wato hanyoyi ne masu inganci wanda ba a same su da wata tangarɗa ko wani cutarwa ba ana iya amfani da shi kamar amfani da condom ko wani abu makamancin haka amma kamar yadda muka ambata a wasu karatuka a baya cewa magungunan da mata suke sha na asibiti ko a sa musu wasu abubuwa galibin suna zuwa da tasiri na side effects masu muni rikita jina ne na haila da sauransu da kuma sanda ake neman haihuwa a zo ta gagara duk kun sani dai kun sani amma ba ku daina sha ba Allah ya gafarta muku da mu gaba daya za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah